نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kuriya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wata cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake ba mu damar halartowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kira da amincin allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbacinsa har zuwa ranar tashin alƙiyama allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu bayan haka da ibnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya a cikin surat yunus aya ta ɗari da ɗaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس تعبدون من دون الله فلا تعبدوا الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله تبارك وتعالى ينشوى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون yace ka faɗa masu ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam unzuru madha fi samawati wal ard ku kalli abubuwan da suke cikin sammai da kasa wa ma tughni al ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun kuma ayoyi da gargadi ba su wadatar da mutanen da ba su da imani duk yawan ayoyi duk yawan gargadi da wa'azi da za a yi idan mutum bai da imani ba za su amfanar da shi ba kulin zuru ma za fi samawati wal ard wannan irshadi ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga mutane gabaki ɗaya ila tafakkuri fi ala'i zuwa ga yin tunani cikin ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai akwai ayar Allah da take nuni zuwa ga cewa Allah shi shi ɗaya ne kuma shi kaɗai ya cancanci a bautawa abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta a cikin sammai da kasa min al-ayati al-bahirati li dhawi al-albab daga cikin ayoyi masu girma ga ma'abota hankali cikin abubuwan da suke cikin sama na taurari da wata da rana a cikin taurarin nan akwai waɗanda aka kafa su suna tsaye ne a waje ɗaya akwai waɗanda tafiya suke yi ga dare ga rana ga saɓanin da ke faruwa a tsakaninsu karɓa-karɓa da suke wa juna da kuma shigan cikin juna da suke yi wasu lokutan gaga an yi dare ya tsawaita rana ya gajarta wasu lokutan gaga ana yin gajeren dare rana kuma yana yin tsayi suna shigan cikin juna daga sama da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da kuma fadin nan da sama yake da shi ga kyawu da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa halittar sama ga ado da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa sama ta hanyar sanya taurari ga ruwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake saukarwa wadda babu mutumin da yake da bayani akan yadda Allah ke saukar da ruwa ruwan nan Allah na saukar da shi ne daga sama mafi kusa zuwa a gare mu shi yasa wasu lokutan in ka lura za ka ga ana ruwa sosai kuma tsuntsaye suna menene suna yawo a sama in dai suka yi sama da inda ruwan ke saukowa ba daga cikin cloud din da muke kallo ruwan ke saukowa ba ba wani surface ne nan kusa-kusa da mu ruwan ke saukowa kuma tun lokacin da aka yi duniya haka ake saukar da ruwan to ruwan nan ina aka ajiye shi mai wannan yawan saukar da ruwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi idan ya saukar da ruwa ya rayar da kasa bayan mutuwar kasar sa'annan ruwan nan kala ɗaya za a saukar ba wa akhraja fiha min afanin thimari waz-zuru'i wal azahir kala ɗaya ruwan nan ake saukarwa kuma idan ya tashi fitar da tsirrai ya fitar da kalolin tsirrai da ba za a iya kirgawa ba da abubuwa da mutane da dabbobi suke amfanuwa da shi banda abubuwa da dabbobi suke ci ga furrai masu kamshi waɗanda ba su da kamshi masu kyawun gani masu buduwa da hantsi da yamma kuma su menene ne da yamma su kame duk waɗannan abubuwan wake yin su suna gudana ne kawai babu mai gudanar da su Allah tabaraka wata'ala shi ke yin su waɗannan duk cikin ayoyin Allah ne ga dabbobi ya Allah tabaraka wata'ala ya halitta wadda har yau din nan babu mutumin da zai iya bugun kirji cewa ya san iya adadin abubuwan da ya halitta Allah ya halitta na dabbobi waɗanda suke kan kasa kullum ana cikin sabon discovery kullum ana cikin sabon discovery waɗanda suke kan ƙasa ga waɗanda suke rayuwa cikin ruwa ga manya-manyan duwatsu waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa a bayan ƙasa ga manya-manyan rafi da tekuna duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sakhara wa'annan abubuwan ya kaskantar da su domin amfanin mutane duk da kaduwan da ruwa yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya sakhara shi yana daukan jirage da mutane suke yawo a kansa suke safaran hajarsu daga wani bangaren duniya zuwa ga wani duk wa'annan abubuwan suna gudana ne da karfin ikon Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa huwa la rabba siwa babu abun bautawa da gaskiya face shi babu wani ubangiji banda shi shi yasa yin tafakkur yin tunani game da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin abubuwan da ake bautawa Allah da shi wa fi anfusikum afala tubsirun hatta kai halittar da Allah ya maka idan ka zauna ka kalli kanka ba ka ganin girman Allah da buhayarsa a cikin yadda ya halicce ka dukkanmu nan idan aka tsare mu aka ce sai mun faɗi sai mun faɗi adadin lokutan da muka yi muka yi muka yi aski tun lokacin da aka haife mu babu wanda zai iya faɗi ko akwai iya adadin haskin da kai tun lokacin da aka haife ka har yau akwai wanda ya sani babu to da za a tara sumban kanka wanda kai ta yankewa gashin nan da kai ta kai ta haskewa na kanka tun lokacin da ka fara haske har yau wala Allah na wani zai cika buhu daya kuma ba za ka daina yin haske ba gashin kan nan ba zai daina fitowa ba to wa a ina aka yi storage din su ne a cikin wani storage suke har yi zanto bayan sati uku za ka je ka haske bayan sati uku sati uku za ka koma ka haske wani sati uku ma ya yawa kuma bai daina menene ba fitowa ba shin ka dai ka taba zama kai tunanin wai a cikin kan nan kuma da za a tsage kan da za a tsaga fatan kan nan za ka ga cewa babu ne babu summan a ciki hakan farshen hannunka ka san cewa tun lokacin da aka haife ka baka yanka farce ba ai idan ka idan ka tashi idan masallacin nan zamu hana ka yi dan ba za ka gano ba a ce baka baka yanke farce ba kuma haka za ka ci gaba da yanke farcen to wai ina kuma daga ka ji ciwo a nan farcen nan yana bicewa gaba da ko iya kai shi nan ba amma kuma tsirowa yake yi ka duba ayar Allah a cikin ido ka duba kudurar Allah a cikin kunne kudurar Allah a kan harshe ga kalan harshe da Allah ya halittu wa duk mutane gaba ɗaya iri ɗaya ne amma kuma ka ci irin yarurruka daban-daban da Allah ya tsara wa kowa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shin ba ku gani ne? Da haka yin tafakkuri cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala abu ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi kuma da ake son mutum ya dinga yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tughni al-ayatu wan-nuzuru an qaumin la yu'minun. duk girman aya ba zai amfani mutanen da ba su da menene ba ba su da imani ba ayoyin Allah tabaraka wata'ala duk da yawansu a sama da yawansu a kasa idan mutum bai da imani ba za su amfane shi ba kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya faɗi a cikin ayoyi da muka karanta a baya cikin wannan suran ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'min wadanda Allah tabaraka wa ta'ala kalmar Allah ya riga ya tabbata akan su ba za su yi imani ba yace walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim ko da za dukkan ayoyi za a tattaro ayoyin gabaki daya a gaban su masu tsoratarwa masu ban mamaki masu nuni zuwa ga cewa sakon da annabawa suka kawo gaskiya ne amma su Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa yin imani Allah tabaraka wa ta'ala yake fa hal yanzurun
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فانقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإنن وإن آيوي باس أمفانت تسو zaga mutum ya shaida manzo ya shaida annabi ga shi ga annabi amma bai musulunta ba shi ba labarin mu'jiza aka bashi ba mu'jizar a gabansa aka aiwatar da mu'jiza amma kuma bai imani ba Allah tabaraka wa ta'ala ce fa hal yantaziruna illa mithla ayyami alladhina khalaw min qablihim shin suna jiran wani abu ne face kwatankwacin kwanakin waɗanda suka shuɗe gabaninsu ai waɗanda su ma a lokacin da suka ga ayoyi sun ji imani sai da azaban Allah ya kara so a gare su to waɗanda suke ganin ayoyi ko ba su la'akari da ayoyin ayoyin ba su firgita su ba su tsoratar da su to Allah yake fa hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qabli shin akwai wani abin da suke jira ne face irin kwanakin waɗanda suka shuɗe gabanin su qul fantaziru yace ya ma'aikin mu ka sanar da su cewa to su ci gaba da jira فإني إني معكم من المنتظرين نيما lallai ina tare da ku daga cikin masu jira irin waɗannan karashin ayoyin nan gargaɗi ne da tsoratarwa gargaɗi ne da tsoratarwa akan cewa ku jira za ku kuwa ga sakamakon wannan jiran da kuke yi an kira ku zuwa ga imani kun ci amma kuna jira ne ku ga irin abin da ya faru da waɗanda suka shuɗe to ku ci gaba da jira za ku ga yaya karshen waɗanda suke yin irin wannan jiran yake kasancewa thumma nunajji rusulana
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ai idan idan sakamakon jiran ya iso da Allah ya ce kulin taziru inni ma'akum minal muntaziri to ku jira ni ma ina tare da ku cikin masu jira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce thumma nunajji rusulana walladina amanu idan sakamakon ya zo me zai faru Allah ya ce za mu kubutar da manzanninmu azaba ba zai shafe su ba za mu kubutar da manzanninmu wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani su ma za mu kubutar da su yace kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin yace hakan nan hakki ne akan kubutar da mu'minai wannan yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta wa kansa babu wani abu da yake wajibi akan Allah tabaraka wa ta'ala face abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya menene ya wajabta wa kansa ai aujabnahu ala anfusina mun wajabta wa kanmu cewa duk mutumin da ya yi imani za mu kubutar da shi imamu sa'adi ya ce wa hadha min daf'ihi anil mu'mini wannan yana daga cikin kariya da Allah tabaraka wa ta'ala yake yake baiwa mu'minai fa inna Allah yudafi'u anil ladina amanu lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana baiwa mu'minai kariya dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawarin cewa zai kubutar da manzanni idan azaba ya sauko hakan nan zai kubutar da muminai kuma Allah ya tabbatar da cewa hakki ne a kansa da ya wajabta wa kansa ya kubutar da muminai Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ya ayyuhan nas قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
وأن أقم wajhak وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين Allah ya ce kul ya ayyuhan nas manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce ka ce ya ku mutane wannan kira ne zuwa ga mutane gabaki ɗayan su in kuntum fi shakkin min dini idan kun kasance cikin kwankwanto game da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to ku sani ni ba zan bautawa abin da kuka kasance kuna bautawa baitin Allah ba la a'budu alladhina ta'buduna min dunillah kar ku taba tsammanin zan bautawa koma bayan Allah waɗanda kuke bautawa cikin abubuwan da kuka sanya wa Allah kishiya da su sawa'un gumaka da makamantansu game wayannan abubuwan ba su halitta ba su arzitawa ba su gudanar da komai cikin al'amuran duniyan nan gabaci daya abubuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su kuma yake sakhara su yadda ya ga dama don haka abubuwan da kuke bautawa ba su da siffar da zai sa a bauta musu fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum amma ni zan bautawa Allah wanda shine shine zai kashe ku wannan ma gargaɗi ne allah da kuka ki bautawa shi ni nake bautawa kuma wannan allah shi ke ɗaukar rayukanku idan kuwa allah ke ɗaukar rayukanku ina za ku koma kenan za ku koma zuwa ga allah wa umirtu yadda ya halicce ku shi ya ba ku rai shi ya ba ku rayuwa shi ne kuma zai matar da ku ya karɓi rayukanku ku koma zuwa gare shi sa'an nan ya maku sakayya wa umirtu an akuna min almu'minin kuma an umarce ni da in kasance daga cikin mu'minai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa an aqim wajhaka lid-dini anifa da kuma cewa ka tsayar da fuskarka lid-dini ga addini kar ka zanto mutumin da yau musulmi gobe wani abin daban ko kuwa waɗanda suke yaudaransu yaudaran kawunansu za ga mutum yana cewa shi musulmi ne amma duk wani abin da bokaye suke yi ya yadda da shi zai ce addini addini bai ci karo da neman agaji ba haka yarbawa suke cewa idan ka ce wa mutum a ya kace musulmi kuma kana yin wannan kana zuwa wajen boka kana amfani da laya kana amfani da zobe wadda aka sirka kana amfani da zobe da aka rubuta wa hatimi wa'insu za ga zoben da ke hannunsu da za su manta da shi a gida duk inda suke sai sun garzayo da gudu sun je sun nemo zoben nan sun menene sun saka domin suna da wata menene wata aqida da yake da ta'alluqi da wannan zoben in ma a ce masa a kariya ne kaga irin wannan zobinan da ake yi masu faɗin nan kaga an yi wani rubuce-rubuce waɗanda marasa mana ko kuma a ce maka za a sirka zobe za a sirka shi da wayan su rubuce-rubuce da wayan su abubuwa na kwana bakwai a na kwana ishirin da ɗaya sa'annan bayan hakan za a fito da shi ka dinga sakawa za a ce kariya sai zanto kai ba ka da tawakkali tawakkalinka yanzu an kawar da shi daga Allah an dawo da shi kan me kan zoben da ke hannunka ko kuma ka ga mutum an zo yin sallah ya yi ruku sai ka ga abubuwan da ya nannaɗa wa kansa to kai kuwa me mahaɗanka da sallah in dai kana da wayannan abubuwa ko kuwa ka ga mutum bai taɓa yadda yi wani abu a rayuwarsa sai ya tafi wajen wajen ‘yan damfaran nan ‘yan duba duk wayannan abubuwa kafirci ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba dukkan mu mun san wannan hadisin ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tafi wajen mai duba ya je ya mai tambaya tambaya kawai ai tambayowa kawai ya yi wannan aikin tafiya wajen shi da yin tambaya ba za a karɓi sallansa ba na kwana arba'in sai na ga mutumin da kowane sati sai ya je ba a karɓar sallan fasa na kwana arba'in kaga mutumin da kowane sati sai ya ji ko kuwa kafin kwana arba'in su kare ya sake tafiya kaga yanzu shi yana da kari uba kenan ko kaga ana bin shi sallolin da bai riga ya ma menene ba ya yi ba zai yi sallan kuma ba za a menene ba na farko kenan wanda ya tambaya kadai kenan wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tafi wajen mai duba babu bambanci tsakanin mai duba wadda yake wadda baya sallah wadda shi da ma shi bai gari kanshi ba da cewa shi malami ne ba babu bambanci tsakanin mai sallah da wadda baya sallah aikinsa duba aikinsa ikirarin ya san gaibu da Allah ya ce babu wadda ya sani sai ni da nassin alkur'ani shi ma ya ce a da Allah wannan maganar banza ne ni ma na sani sai ka tafi wajensa sai ka yi mai tambaya sai baka amsan tambayarka sai ka gaskata amsan amsan da ya baka yace faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya baka labari sai ka gaskata labarin manzon Allah yake to ka kafirce wa abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka saukar mai alqur'ani mana kai ban kwana da addinin ka وأن أقم وجهك للدين حنيفا كفاك da fuskarka ga addini kana mai karkatuwa zuwa ga gaskiya wasu malaman tafsiri suka ce hanifan kana mai karkacewa daga shirka shirka shine mafi mafi girman abin da bawa zai ya hadu da fushin Allah ka duba cikin zunubai gaba ɗaya don ka ƙara sanin girman shirka babu zunubin da Allah baya yafewa babu shi babu shi zunubin da Allah baya yafewa babu shi imma Allah ya yafe maka idan wannan zunubin haƙƙin Allah ne kun san zunubai sun kasu kashi uku na farko akwai wadda haƙƙin Allah ne tsantsa haƙƙin Allah ne tsantsa na biyu akwai wadda haƙƙi ne na bawan Allah tsantsa na uku akwai wadda akwai haƙƙin Allah a ciki sa'annan akwai haƙƙin bawan Allah a ciki zunubin da yake haƙƙin Allah ne tsantsa idan Allah ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama ya azabtar da kai amma muddin kana da imani ko man dadewanka cikin wuta Allah ya kare Allah ya sa mu za mu shiga aljanna ba mu da labarin wuta akwai waɗanda za su shigo aljanna amma kuma sai sun bi ta wuta Allah ka sa ba mu a cikin su in ma Allah ya azabtar da bawa gwargwadon yadda ya ga dama sa'annan ya fitar da shi ya shigo da shi aljanna akwai zunubin da akwai haccin bawa ne ranar tashin alkiyama Allah zai kwato wa wannan bawan haccinsa kuma wannan kwatan haccin bayan Allah daga gare ka a raba wa kowa da kake da hacci a kansa zai iya sanadiyyar a kai mutum wuta kamar yadda ya zo cikin wani hadisi wadda wani mutum zai zo ya zalunci mutane da yawa ya zagi wancan ya daki wancan ya kwaci filin wancan ya zubta jinin wancan duk za a zo ranar tashin alkiyama a kwashi ladanka a bai wa kowa hakkinsa a cikin wani wani hadisi manzo Allah yake cewa idan ladan mutum ya kare aka ce Allah ga mutane nan da suke bin shi bashi ba amma kuma ladan sun kare da za a biya wayannan mutanen sai a rago wa mutanen nan a rage masu wato iya hakkin da suke da shi a kanka sai a debo da cikin zunubansu kai kuma sai a kara maka akan zunubin da zalla kake da shi yanzu sa'annan a yi umarni da da mutum a jefa shi cikin wuta Allah ya kare idan Allah kuwa ya ga dama idan Allah ya ga dama ya yi sulhu tsakaninka da bayinsa waɗanda suke da hakki a kanka a kan su yafe hakkinsu a kanka sa'annan ya masu sakayya a kan wannan yafiya da za su yi maka Allah yana yin sulhu tsakanin bayansa ranar tashin alkiyama idan ya ga dama mumini ala ayyati hal muddin bai da shirka komin dajewansa a wuta wata ran zai ne wata ran zai fito amma ban da shirka duk mutumin da ya hadu da Allah yana yin shirka yana ɗanɗana shirka zai dawwama a cikin wuta Allah bai yafewa kaga kuwa duk sararin da rahmar Allah ke da shi baya shafan mushriki ba zai shafi mushriki ba muddin mutum yayi numfashinsa na karshe yana yin shirka da wannan mutumin sai dai inna lillahi kawai zai dawwama a wuta babu shakka Allah ya kare shi yasa Allah ya ce ka tsayar da fuskarka akan addini kana karkatuwa daga shirka wala takunanna minal mushriki waɗanda suka fassara cewa hanifan shine karkatuwa daga shirka suka ce ai dalilin wannan fassarar shine karshen aya da Allah yake wala takunanna minal mushriki kuma karka kuskura da nuna tauke karka kuskura ka kasance daga cikin masu hada kishiyoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ta kowace fuska sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tad'u min dunillah har yanzu zancen na shirka ne bayan Allah ya ce wala ta wala takunanna min al-mushrikeen Allah tabaraka wa ta'ala ya sace bude magana yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kuma karka kira baicin Allah abinda la yanfa'uk ba zai iya amfanar da kai ba wala yadurruk ba zai iya cutar da kai ba fadin fa'al idan ka kuskura kai hakan fa innaka idan min adh-dhalimin to lallai a lokacin ka kasance lallai daga cikin azzalumai ka aikata shirka kenan kuma inna shirka la zulmun azim zalunci mafi girma shine mutum ya hada koma bayan Allah da Allah cikin abubuwan da Allah kadai yake yi ma la yanfa'uka wala ya durruk abinda ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya menene ba ba zai iya cutar da kai ba to menene amfanin kiran wannan za ga mutum ya mutu an binne shi amma wani yana nan shi yake kira yana nan wannan mutumin da ya riga ya ɗanɗana mutuwa aka kai shi kabari shi yake kira domin tsananin jahilci wannan da ke cikin kabari Allah kaɗai san halin da yake ciki mutumin da ke cikin kabari shi ke bukatar taimako ko kuma mutumin da yake da rai wanda yake ina domin shi aikin shi ya mene ne aikin shi ya riga ya tsaya ne wanda yake cikin kabari shi ya kamata kai da kake da rai ka dinga neman mai mene ne gafara ka dinga mai addu'a duk lokacin da ka tuna da shi yake kace ya Allah ka gafartawa ni Allah ka rahamce shi amma kuma shi kake menene shi kake kira shi ba zai iya amfanar da kai ba ba zai iya cutar da kai ba ba zai iya amfanar da kanshi ba ba zai iya cutar da kanshi ba akwai mutanen da musulmai suke kiran kawunansu amma lil'asar shari'a aƙidarsu ta gurbace har zuwa wannan haddin har zuwa wannan haddin kiran wani wadda ba Allah ba daga cikin dabaru da shaidan yake amfani da shi shine cewa ai ai na kwana bakwai ne kawai shi yasa wasu lokutan idan kuka ga mun tsananta akan mutanen da suke yin wannan abin kar ku ga laifin mu wallahi wasu daga cikin wayannan abubuwan mu ma mun yi da ba dan Allah ya kubutar da mutum ba wallahi abubuwa ne wallahi thumma billahi idan ka haɗu da Allah kana yin su wallahi za ka tabboma wuta ka ji na rantse da Allah in ka haɗu da Allah kana yin wallahi billahi sai ka tabboma wuta sallolin da kake yi na yaudarar kanka ne kawai akwai wani malamin mu ya koma ga Allah ban sani ba in ce Allah ya ramce shi ne ko kuma in yi shiru wallahi ban sani ba kullum idan na tuna da shi tsoron na roƙon mai gabara nake domin abubuwan da na sani yake yi wallahi tallahi thumma billahi wayannan mutanen sai dai kar ka fada cikin tarkon idan ka fada sai dai Allah ya fitar da kai wani abu ne ya haɗa wayansu abubuwa ne ya haɗo ya ƙona su da wayansu abubuwa da ake yi na kiraye-kirayen sunan cini to duk mutumin da to abin zai abin hayakin zai ta yawo hayakin zai tafi wata yadda nisa wani sihiri ne wadda duk mutumin da yake da mu'amala da wannan sihirin duk inda kan warin wannan sihirin da aka kona ya tafi duk nisan wajen in ya ji warin sihirin sai ya biyo hayakin ya zo gidan da ake kona ne ake kona sihirin sai ke sannunku a wajen sannunku da aiki duk mutumin da ya zo ya gaisuwa ya ce sannunku da aiki yana sane da menene da sihirin sai a bashi sadaka da haka kafin a yi shi sai an ajiye kuɗi masu yawa a gefe duk wanda ya zo ya ce sannunku da aiki ya san wannan abin da ake yi sai a bashi sadaka lokacin sai ya ɗeban mana wannan abu wani bakin abu haka kaman gawayi za mu dinga kaɗawa da safe kullum muna sha amma kuma kasan me ya ce mu dinga yi daga baya na zo na fahimta kullum muna, muna shigan musulunci ne kullum idan gari ya waye sai mu sake shigan musulunci don shi karan kansa ya san wannan abin shirka ne sai ya ce mana wannan abin za ku dinga sha kullum amma ba da sharaɗi me sharaɗin kullum idan gari ya waye bayan sallan asuba sai ka yi la'ila a illallah kaba ɗari za ka yi la'ila illallah kafa ɗari kana jaddada shahadar ka na shigan musulunci akwai abubuwan da ake yi wadda kunnen ba zai iya jin shi ba domin kazanta kai ka san a ina ne ake ce mai wannan masallacin na gra ne yana da tsabta sosai wannan masu masu dogayen kababuwan nan me suka ce mai kizo kizo wadda gangan jikin na tsakiyar nan kai kana iya bambanta mai ciki da mara ciki ko kuwa mazan ciki da matan cikin su kana iya bambantawa akwai wadda idan aka hado kizo kizo yanzu masu yawa zai iya bambanta mai ciki da mara ciki to mu muna bambanta mai ciki da mara ciki za ka je ka yi ta farautar dama duk harkan cinnu harka ne na kazanta za ka je ka yi ta farautar duk inda yake akwai datti akwai gizo-gizo sanyi abin nan za ka je ka dinga bin za su koya maka yadda kake gane mai ciki za ka tattamo masu ciki akwai abubuwan da suke baka za ka je ka dinga kiran sunayen aljanu ne kai tsaye za ka dinga kira na tsawon kwana bakwai kuma duk wannan abubuwan wa zai koya maka ne wake koya maka wannan abu wani ne sunan shi wa malami idan na faɗa muku mu abubuwan da muka yi muka yi ba labari aka aka bayar ba mu ne muka yi shi ina ruwan musulmi da jan candle da blue candle ina ruwan musulmi da shi kai ka taba ajiye abu ga ga ga abu nan kai ka ajiye shi kai ka ajiye shi kana kallon shi kuma ka yi kiraye kirayen abubuwan da aka ce ka kira din ka tafi ka yi bacci kuma ka tashi ka farka abun baya wajen sun dauka kuma jinnu kake kira bai kama da sunan Allah amma kuma kana menene kana sallah idan azumi ya zo za ka yi azumi kana karatun Kur'ani amma kana irin wayannan abubuwa ya kake tsammani kai musulmi ne kuwa ya kake tunanin mutumin da Allah ya ɗauki ransa yana sallah yana karanta Kur'ani yana azumi amma kuma a lokacin da yake sallah yake wayannan abubuwan yana ɗanɗana waɗannan kuma a gefe wannan musulunci ne wannan ba musulunci ba ne ɗaya za ka yi musulunci kai bi ɗaya ne in ma ka zo ka fuskanci Allah shi kaɗai ba a yin 50-50 da Allah Allah ya ce ana aghna shuraka an shirk ce ni ne mafi wadatuwar wadda ake haɗawa da kishiyoyi shi yasa babu abin da Allah ya tsana kaman a haɗa shi da waninsa babu wannan abin da Allah ya tsane shi kaman a haɗa shi da waninsa shi yasa kawai idan na ga mutum a cikin wannan harkan kawai to sai shi nake dan ni na san wallahi abubuwan da ake yi idan suna ji suna sauraron wannan tafsirin sun san ni na ni na ɗanɗana abin sun san ni da na rayu cikin wannan sila ɗan na san me ake yi daga duk wani zikiri duk wani salatul fati duk waye waye duk wannan waɗanda ake yi a zahiri kenan akwai abubuwan da ake yi wadda wallahi ba za su faɗu ba akan microphone amma ko mutum ya ce shi musulmi to ka sani idan kana cikin mutanen da suke yin wannan to ka sani cewa ba musuluncinka yana rawa imaninka da Allah bai tabbatu ba sa'an nan mai muke nema duniya ba ake nema duniya ake nema kuma matasa ka san su matasa da me aka fi rudar da su shine nakali da aka fi baiwa matasa masu ƙuruciya sabon tasowa kun san nakali ne na menene na mata ka je ka yi ta neman murhun wata mai sayar da mata wata mai soya kosai kana jiran Allah Allah ta tashi ka hana kanka bacci kana jiran Allah Allah ta tashi sa'annan idan ta tashi kana fakan idanuwan mutane ba kowa a wajen ka je ka haka rami ka je ka finne wani abu tun da kullum a wajen ana menene ana ana ana hada wuta a wajen abin da ka binne din nan duk lokacin da ake hada wannan wutan in dai ba kariyar Allah bane akan wanda aka hada sunan shi da wannan abu to mutumin ba zai samu sukuni ba in na hauka ne duk lokacin da wajen ya dauda ne mutumin zai fara haukacewa idan zafin yayi sauki haukan yayi sauki idan na soyayya ne idan na kiyayya ne duk abubuwan da suke hadawa kenan duk mutumin da ya tsinci kanshi cikin irin wannan halin ya tuba ya koma ga Allah idan duniya kake nema duniyan duniyan nan mallakan wane ne mallakan wa mallakan Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ke bayar da duniya ga wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama sa'annan ka sani wallahi tallahi thumma billahi idan ka je kai wannan abin da ake yi wannan abin da ake yi kuma sanadiyar hakan kai kuɗi to wallahi tallahi thumma billahi gaggawa kai yana cikin kaddarar Allah dama za ka yi ne za ka yi kuɗi amma ka yi gaggawa da zai sa ka da fushin Allah domin wallahi tallahi thumma billahi sihiri bai da amfani da yinsa da rashin yinsa duk ɗaya suke tunda idan an yi wadda ya duk sihirin da kaga an yi shi ya amsa to ya yi daidai ne da ne da kaddara to ina amfani yin shi kaga babu menene babu amfani yin shi babu amfani yin shi ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك shirkan nan akan fada a ciki so da yawa sanadiyyar ana neman addu'a mutane suna neman addu'a za ka je photocopier stand daga mutane sun tattaro wa'in su tarkace wa'in su rubuce-rubuce hatimi wa'in su boxes an rubuta square za ga an rubutu a juye an yi waye ga mutane ana ta photocopy kai da za a tsare ka a ce me manan wannan baka sani ba me kake nema duniya duniyan nan kuma a hannun Allah take Allah ce bai wanda ya ga dama idan kana neman duniya ka roƙi Allah duniya mana musulmi duniya ba ta zaman mai akbaru ham shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana amma ba akwai waɗanda su kawai duniyan nan dai ta daidaitu lahira duk yadda aka yi su ba su ba amma kuma ranar da za a je lahira za ka ga za su zama mutane da suke cizon ne suke cizon yatsa kar ka taba yadda wani ya wadare ka ba duk wani abin da aka rubuta da larabci bane alkhairi ba abin da ya kamata mutane su fahimta kenan shikenan domin an rubuta wani abu da larabci shikenan ya zama alkhairi ai larabci ma yare ne kamar sauran yarurruka don haka karoci Allah da yaren da ka sani babu yaren da Allah baya ne Allah baya ji sa'annan Allah ya fi son ya ji muryarka kai da kanka ka kira Allah karka taɓa yadda wani ya yaudare ka da sunan addu'a ka je ka fada cikin shirka wala Allah kudin da ka bayar din nan shirka aka yi aka ce za ka samu biyan bukata ba addu'a aka yi ba ba ka sani ba kai ka bayar da kuɗi da aka yi shirka kai ka bayar da kuɗi da aka je aka binne wani abu aka haƙo kabarin wani bawan Allah aka je aka binne wani abu a ciki ka tambayi masu gadin makabarta ka ji abubuwan da ke faruwa a wajen makabartar da yake na musulmai makabartar da yake a tsakanin musulmai ko mutum yana yaudaran kansa ce shi musulmi ne to wallahi tallahi summa billahi duk mutumin da ke yin wannan yana dandana shirka ko da yana sallah Allah tabaraka wa ta'ala ba mai haka kila kana bauta wa Allah shi kadai ko kuma baka bauta mai amma baka bauta wa Allah a yayin da kake bauta wa Allah kana kiran wani abu wanda ba Allah ba a ce bai yiwa wannan ba bautar Allah kake yi ba kai tsaye kaga duk lokacin da muka fahimci wannan kaga mutum zai mai zai samu sauki wajen gucewa waɗancan abubuwan waɗancan abubuwan da ake yi da sunan gudunmawa da sunan wato wato neman biyan bukata da makamancinsu tunda Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake da karfin iko akan komai mumini zai mayar da al'amuran da gabaci daya zuwa ga Allah musuluncin kenan al'amuran ka gabaci daya ya Allah ka biya min bukata ta ya ya razzaqu urzuqni ya Allah kai ne kake arzikawa ka arzika ni shikenan ka gama ka tambayo daga wajen wadda shi kadai yake da karfin iko yin meye arzikawa kariya kake nema babu wadda zai kare ka in ba Allah ba akwai wani boka na sha faɗin wannan shi ne shugaban bokaye a lokacin a Jos ni na san shi a gabana wani daga cikin waɗanda Allah ya kubutar da mu daga hannunsu wadda a lokacin kallon sama-sama muke wa juna da shi a gabana ya zo zai wannan bokan na daka wa'insu abubuwa sai ya shigo ya gaisa da bokan shugaban boka yake nan lokacin sai ta baba kawo in taya ka sai ta a karba kalla aiku ku malamai bokan ba musulmi bane shi dama kafiri ne dama shi ba masu rufa-rufa bane ya ce aiku aiku malamai ka san sheik abdulaziz zai ce haramun ne a dinga irin wayan abubuwan ina jin su buɗe bakinsa da zai yi ya ce a ai wannan su abdulaziz kenan ai ni kam ni mutum ne kawai ban taɓa dakawa ba a a a me ya ce cewa a turmi mutum ne kawai ban taɓa dakawa ba kenan wannan bokan da mutum ne yake dakawa lokacin yake cewa kawo in taya ka da ya zama opportunity din shi na farko na shi ma ya mere ne ya daka mutum mana ba abin da bai taba dakawa ba face ne face mutum mutum ne kawai bai taba dakawa ba kuma wannan yana daga cikin mutane masu wa'azi a gari ba yana daga cikin mutane da matan matan mutane suke zuwa taruwa a gabansa kowace ranar lahadi yace shi ai ba abin da bai taba dakawa ba face mutum ne kawai bai taba dakawa ba me nake son na faɗa shugaban bokayen nan wallahi idan bokaye idan suka zo wajensa wallahi sujjada suke mai da goshi akan goshinsu suke sujjada in suka zo wajensa to yana da abubuwa da ya rarrataye a gidansa za ka ce wayansu gidaje har da gidajen musulmai ba za ka shiga gida in kawai ga za ka ga an rataye tsintsiya an rataye kwalba wani ka ga wani abu ne aka aka aka yi wani wato kamar wani katako ne haka aka kafa a bango an zuba wani abubuwa a ciki wai kariya ga ina ga gidan wai tsintsiyan nan kamar yadda suke cewa wai idan barawo ya shigo in dai mutum barawo ne in ya shigo gidan tsintsiyan fadowa zai yi barawon kuma zai ɗauki tsintsiyan ya yi ta yin shara har gari ya waye a zo a kama shi a wajen to shugaban bokaye in faɗa ma lokacin a Jos, shugaban bokaye lokacin barayi suka shigo gidan da daddare yana gidan da shi da iyalansa suna bacci ba inda ba su shiga ba a gidan bai farka ba sun yi sata tas an yi wanki an shanya kaya da wajen shanya ya kare aka bar waɗansu wankin a cikin ruwa suka kwashi duk kayan da aka shanya tas sa'annan suka ɗebo na ruwan suka mammatsa suka zuba a buhu suka tafi da su kuma shi ne shugaban suwa bokaye abin kunya wannan ma shara ne aiko sai dai ba da tsinjiya suka yi ba shi ne shugaban bokaye domin kwarewarsa cikin bokanci wallahi sujjada suke mai domin kasancewa wayannan mutanen mun san su mun yi hulɗa da su mutum zai ce maka shi malami ne amma yana neman busasshen busasshen kan jinjiri ana siyarwa ka sani ana siyarwa ko kuma ka ga mutum ya kawo ya kawo kuliya da rai kuliya da rai ba mage da rai da ran mage zai daka magen kuma can an jima ya zo ya hau mimbari ya fito ba can an jima ka gan shi an haihu ya ji ya naɗa wa yaro suna can an jima ka gan shi an yi rasuwa shine mai wa'azin a ji tsoron Allah wata mata ba kulle mage ta yi a cikin keji ta ki ciyar da magen ta ki kuma buɗe magen ya je yawon neman abinci da kansa har magen ya mai ne ya mutu me manzon Allah ya faɗa yace hiya finnar hiya finnar yace matan nan tana cikin wuta dan ta kashe mage to da wancan matan da ta kulle magen har yunwa ya kashe shi da wannan mutumin da ya dau turmi da tabariya ya ya dandakin mage da rai wane ne ya fi rashin imani idan wancan matar ita tana cikin wuta wancan mutumin shi ai tun yana can kololon wutar kenan ai amma su wayannan abubuwan su ba su ɗauke shi shirka ba kwanan nan kwanan nan na ji wani yana cewa wai ayatul kursiyu bai maganin mayun afirka ayatul kursiyu yana maganin mayun kasashen larabawa ne su tawaliya da sauransu amma mayun afirka wai ka karanta ayatul kursiyu ka ce kana neman tsarin allah shi ayatul kursiyu ba zai tsare ki daga mayun afirka ba ita shi yasa allah ya ba su ya ba su wayannan dabaru na na na mu'amala da jinnu da suke yi na bokanci kuma su wannan kasuwansu ne duk mutumin da yake zai caja su a- ya fata masu kasuwa sai sun saka kafan wando ɗaya da shi a fili a bainar jama'a ba a sarari ba ɗaya daga cikinsu wadda za ku ji labari kwanaki wani wadda ak- ak- aka baiwa kai ana siya a kasan nan mazauni Legas ne ɗaya daga cikin manya-manyan ɗan bida ɗan ilorin ne sarkin ilorin da ya ta- tashi naɗa mufti sai ya rasa wadda zai naɗa shi mufti ka san waye mufti mai ba da fatawa shi ne da aka rasa wadda za a naɗa shi mufti sai aka ɗauko wancan bokan daga cikin maganganunsa ya ce idan kana son ka zama mutum sai ka ci naman mutum e wannan ba ba maganan boye ba ana kabbara ba ana kabbara mutumin da ya kamata a jefe shi har lahira amma ana mai kabbara ya ce idan kana son ka zama mutum sai ka ci naman mutum wannan sharaɗi ne ya ce kana neman duniya kana neman duniya kuma kana kana nema a wajen Allah ai in ana neman duniya shuyawa Allah baya ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah yana da hakuri Allah yana da hakuri ba irin waɗannan maganganun ba su isa su jawo mana bala'i a kasa ba wallahi sun isa bala'in da zai shafi kowa واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أبين الجماعة wannan mutumin ana saka shi a NTA yana da kuɗi yana siyan filin wa'azi a AIT a NTA yana da kuɗi ka je ka ga dubban mutane maza da mata a gabansa a filin wa'azi zai karantar da bokanci ya ce ka je ka nemo ganye mai suna kaza ka dafa miyan kubewa ka nemo abinci in ka yi loma ka naɗe da wani ganyen nan mai suna kaza ka saka a cikin miyan kubewa ka dinga yin kirarin aljan kaza da kaza ka dinga faɗi wadda kirari ne ga aljan har ka gama cin wannan abincin kuma a filin wa'azi a filin wa'azi yake karantar da mutane shirka duk waɗannan suna faruwa ne a ina a Najeriya sai baka san akwai rahaman Allah a kanmu ba wannan kadai wallahi ya ya isa domin shi ya isa kasar nan gabaki daya da har gide kamar haka ‘ya'yan uwa shirka simfi-simfi ne kaloli ne hanyoyi ne masu yawa adalcin da za ka yi wa kanka shine a wannan gajeren rayuwar duniyan nan karka kuskura ɗan uwa duk wani nau'i na shirka ka ce a yi da kai kowane irin hali ka shiga kar ka yi shirka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ya tsare tsare mana imanin ya kare mu daga fadawa cikin shirka bayyananne daga cikin shirka da kuma koyayye muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare za mu dasa aya nan domin lokaci abubuwan da muka faɗa wannan suka dace littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu baki daya abubuwan da suka kasance kuskure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙata mana ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu idan namu lokaci yayi ya Allah ka sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da kasancewa cikin mutanen da za su tsaya kuma su samu alkhairin da daren lailatul qadr yake kunshe da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hada fuskokin mu cikin jannatul firdausil a'la subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk